بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da arzikin hallara wannan majalisi mai albarka da muke karatu a cikin littafin akhta'ul musallin littafi wallafar الشيخ العلامة المرحوم محمد صديق المنشاوي عليه رحمة الله muna karatun wannan littafi a cikin wannan masallaci na tunawa da sahabi Usman ibn Affana radiyallahu ta'ala anhu arda masallacin da yake nan unguwar Matsango a cikin garin Azare karamar hukumar Katagum jihar Bauchi Najeriya yau cikin yardar Allah madaukakin sarki muna uku ga watan Safar uku ga watan safar wato watan biyu lissafin hijira ya kama shekara dubu biyu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda kuma miladiya yau muna nawa ga wata ashirin da takwas ashirin da takwas ga watan julai watan bakwai miladiya shekara dubu biyu da shekara ashirin da biyar a cikin wannan karatu namu mun fara karatu akan kurakuran da masu kiran sallah suke tafkawa wadda za mu tashi da yardar Allah maɗaukakin sarki a kayin kuskure na biyu al'azanul sultani azanul juƙo al'azanul sultani kiran sallah na masarauta irin sallar masarauta irin sallar sarakuna larabawa suna ce masa azanul juqu azanul juqu jimun wawun qafun juqu haka suke ambaton wannan kiran sallah wani kiran sallah ne wadda wasu daga cikin kulafa'u bani umayya suka kirkira a zamanin khalifancinsu wanda shugaban ladanai da masu taya shi kiran sallah za su haɗu lokacin da za a kira sallah sai su dinga kiran sallah cikin amobai ɗaya ko dai idan ya faɗa su masu faɗa idan ya ce Allahu akbar Allahu akbar sai kamar ladane hudu ko biyar su ma sai su maimaita abin da ya faɗa ko kuma su fara tare gaba ɗaya da murya ɗaya su gama tare gaba ɗaya da murya ɗaya ladane biyu ko uku ko hudu ko biyar ko na makamacin haka wannan shi ake cewa azanul juk a wancan lokaci wa huwa an yakuma mu'azzinani aw akthara malan yace abinda ake nufi da irin wannan kiran sallah shine masu kiran sallah guda biyu ko sama da biyu su tsaya aw akthara min zalika ko sama da haka bil adhani fi sautin wahid su tsaya da yin kiran sallah ma'ana su su kira sallah fi sautin wahidin a cikin sauti guda daya wannan shi ake cewa al'adanu sultani ko kuma azanul juk irin wannan kiran sallar bidi'a ne irin wannan kiran sallah babu ko saɓani a kan rashin ingancinsa da kuma rashin dacewarsa da sunar maza Allah sallallahu Alaihi wasallama mai kiran sallah mutum ɗaya aka sani maza Allah sallallahu Alaihi wasallama da ya ce da su malik ibn huwairis ya ce idan kun koma zuwa ga iyalanku idan lokacin sallah ya yi to ɗayanku ya kira muku sallah falyu'adhdhil lakum ahadukum daya cikin ku ya kira muku sallah wal ya ummakum akbarukum babban ku ya jagorance ku sallah da haka kiran sallah sai aka ce daya daga cikin ku ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba to kirkiran masu kiran sallah a group wannan bid'a ne قال الشيخ علي محفوظ آه الشيخ علي محفوظ آه يتي ومن البدع أذان الجماعة المعروف بالأذان السلطاني أو أذان الجوق يتي ينادق تكن بدؤي أذان الجماعة كلا نسلق غروب kiran sallar ladanai da yawa al-ma'arufu bil adhan sultani aw adhan al-juq wanda larabawa suka san shi da suna adhan sultani ko kuma adhanul juqi fa innahu la khilafa fi annahu madhmumun makruhun domin babu wani sabani bisa cewa wannan kiran sallar abun aibatawa ne makruhun kuma abin ƙi ne lima fihi min at-talhin wa tazanni saboda abin da ke cikin sa na bata kiran sallah wa tazanni da kuma waƙe da kuma waƙe kiran sallah wa ikhraj kalimatil adhan an awda'iha al-arabiyya da kuma fitar da kalmomin kiran sallah daga gurabansu na larabci da aka sanya wa kaifiyatiha ash-shar'iyya da kuma wato fitar da kalmomin kiran sallah daga salo wadda shari'a ta sanya bisuwarin qabiha da, da wasu wato siffofi munana taqsha'irru minha al-juludul hayya dukkan wata fata rayayya za ta yankwana da jin irin wannan sauti na kiran sallah ma'ana tsikar jiki za ta tashi ta mummuni idan ya ji irin wannan kiran sallah na bid'a wata ta'allamu lahal arwahu tahira sannan dukkan wato rayuka masu tsarki tsarkin imani da tsoron Allah da riko da sunna da tamassuki da addini wato za su ji raɗaɗi idan sun ji irin wannan kiran sallah da aka ƙirƙira wa awwalu man ahdathahu hisham ibn abdul malik farkon wanda ya ƙirƙiri wannan kiran sallah sarkin sarkin sham a wancan lokaci hisham ibn abdul malik ibn marwan daga cikin khalifofin bani umayya wa qad amara حضرة صاحب الجلالة الملك فاروق الأول بإبطال هذا الأذان ما لن يتي أما دق بايا ديتي وقد أمر حضرة صاحب الجلالة حضرة صاحب الجلالة ميجرمة ميجرمة duka shine hadratu sahibul jalala a larabci mai girma almaliku farukun al'awwal sarki faruku na farko ya yi umarni bi ibtali hadal azan da hana wannan kiran sallar wa kana fi kulli qasr min al-qusur al-milkiyya وكان في كل قصر من القصور الملكية أن يلوكة دا وتعوانا اللوكة دواني جدا دقا جدا جم ملكي دوة فادا دقا تكن فادوجي نملكي أوانشا اللوكة يقوم أربعة من المؤذنين معا لداني قدا هدو ذا سطيع كارثو هدو wa fi sautin wahidin a cikin amo guda suna kiran sallah لما لاحظ جلالته في أثناء حضوره لما لاحظ جلالته في أثناء حضوره لتأدية صلاة الجمعة في الجامع الأزهر يا يندى يكلا لما لاحظ يا يندى يكلا جلالته نكم مي جرما أكنف يا يندى ونم مي جرما فاروق الأول tsatso ne na na wannan harun rashid cikin kalifofin abbasiya shi ne sarki na goma daga cikin sarakunan ainihin wato abbasiya to yayin da mai girma ya kula fi asna'i hudurihi a lokacin da ya halarci a abinan masallacin jami'ul ashar littaji ta salatul juma'a domin idda sallar juma'a wata rana fil jami'il azhar a masallacin juma'a da ke garin al'azhar na ƙasan misra sai ya kula anna mu'azzinan wahidan huwa alladhi yaqumu bil adhani sai ya ga mai kiran sallah ladani guda ɗaya shi ne wadda yake tsayuwa da kiran sallah fasa'ala fi dalika hadrata sahibul fadila sai yayi tambaya game da haka waye tambaya sai ya tambayi akramaka Allah sahibul fadila wannan duk kalmomi ne wato na girmamawa da ganin martaba sai ya tambayi wato akramaka Allah ma'abocin falala da hausa haka za mu fasara amma su in sun ce sahibul fadila wato kamar makamai ne irin namu na wajenmu a ce mai girma ko mai martaba ko mai daraja da sauransu maulanar akbar a sheikh muhammad mustapha al-muraghi sai ya tambayi malan a sheikh muhammad mustapha al-muraghi dangane da kiran sallar da ya sani ake yi a Dimashq da yanzu kuma kiran sallar da ya gani a Jami'ul Azhar fa qala fadilatuhu sai malam yace innal adhana sultani yace ranka dade ai kiran sallan nan da ake cewa al adhana sultani kiran sallan nan na masarauta lam yakun fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bai zan ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a san shi ba fa amara bi ibtalihi da haka sai khalifa yayi umarni da hana wannan kiran sallah kama amara bi adami raf'i sauti wa tasfiq fil masjid kamar yadda yayi umarni ya hana daga sauti da kuma tafi a cikin masallaci hala dukulihi lissalah lokacin da zai shigo sallah wato kenan akwai wata al'ada da suke yi idan sarki zai shigo masallaci suna yin ainihin daga sauki da wasu kalmomi kuma suna yin tafi da hannu oh wato bid'a in ta samu dama mala haka take bake bake wa har azo masallaci ana tafi ana ko da yake haka ko a kasashen mu nan na Afirka akwai masallacin da har yanzu ana yi har ganga yadda ake aje makara a masallaci haka ake aje ganga a wasu masallata eh kuma kuma idan an yi sallah kuma masu bugawa su ta bugawa a cikin masallaci tsabar bid'a to haka to su ma an yi lokacin da idan sarki zai zo to sai kuma kururuwa da tafi to sai ya hana wannan ma ihtiraman lil masjidi ihtiraman lil masajidi saboda girmama masallatayya wa nuzulan ala hukumin shari'atul islamiyya kuma don neman dacewa da hukuncin shari'ar musulunci wannan malam ya nakalto daga maganganun a sheikh aliyu mahfuz cikin littafinsa al-ibda' don haka irin wannan kiran sallah wa in kana mu anan ba mu san shi ba ma dama amma dai yana daga cikin bid'o'i waɗanda suke babu ko saɓani a kansu sun saba wa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai kiran sallah mutum ɗaya aka sani zai kira sallah Allahumma illa abin da ya zo shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu al mu'adhdhin idan kun ji mai kiran sallah to ku faɗi irin abin da mai kiran sallah ke faɗa wannan kuma da ijma'in masu hankali ba iya malamai ba da ijma'in masu hankali ba ana nufin ka faɗa irin yadda yake ƙwallawa kai maka ƙwallawa duk fahimtar da malamai da masu hankali suke yi shine idan mai kiran sallah ya faɗa to kuma za ku faɗa amma shi aka ɗora wa ɗaga murya ku ba ɗora muku ɗaga murya ba shi aka nema aka shar'anta wa ɗaga murya ku ba a shar'anta muku ɗaga murya ba idan kun maimaita tare da ɗaga murya irin nasa to kun zo da bid'a don haka ya tabbata a sunna idan ladan ya faɗa mai jin ladan ko a masallaci ko a wajen masallaci yake yana jin ladan ya tabbata a sunna ya dinga maimaita abin da ladan ke faɗa الله أكبر الله أكبر sai ce Allahu akbar Allahu akbar sai ka maimaita abin da ya faɗa ko a cikin masallaci kake ko a harabar masallaci kake ko a wajen masallaci kake ko a rumfarka kake zaune ko a ofis ɗinka sauti na iso ka ko a shagonka ko a motar haya ko a mashin ɗinka sauti yana iso ka to duka wannan sunna ce ka maimaita abin da ladan ke faɗa kun wannan kuma ya sha bamban da a ce ladanan ne aka yi guda hudu sun suka yi layi a lasfika kowannen su yana yi ko da ma a ce ladan babba ya faɗa sauran su maimaita ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi da idza sami'tumul mu'azzin ba kuma saboda shi annabi alaihi salatu wasallam da yace idza sami'tumul mu'azzina faqulu mithla ma yaqulu yana magana da duk wani mai jin mai kiran sallah ne ba ya takaita abin ga iya ladanan da aka ayyana su ladancin masallacin bane ba ko su tsirari mutum ko hudu ko biyar da su ake ba ana yi ne da duk mai jin kiran sallah kuma hankali ba zai dauka ba a ce wai abin da ake nufi shine duk mai jin kiran sallah ya zo wajen ladani ya dinga faɗan abin da ladan ke faɗa a lasfika don haka wannan abin da aka kirkira na kiran sallah irin na azanul juk ko al'azanul sultani ƙirƙirarre ne ba shi da wata madogara wacce take a shari'a kuskure na uku ziyadatu sayyidina ko sayyiduna inda tashahhud ƙarin sayyiduna a cikin a tashahhud a cikin kalmar shahada a kiran sallah nan ba a tashahhud na tahiyyar sallah ake nufi ba a tashahhud kalmar shahada da ke cikin kiran sallah idan an zo wajen ashhadu anna muhammadar rasulullah to hakan nan haka ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da saninsa da sanin Allah subhanahu wa ta'ala ba a ce ashhadu anna sayyiduna ko anna sayyidana muhammadar rasulullah ba a faɗa bai zo haka ba ce akai ashhadu anna muhammadar rasulullah to ƙarin sayyiduna bid'a ne wani lada ne baya cewa ashhadu anna sayyidana muhammadar rasulullah waye sa ka waye sa ka haka ya zo a shari'a ba haka ya zo a shari'a ba to baya ce maka to kana nufin kenan ba sayyidina bane ya ba wannan zancen muke ta ba wannan zancen don haka yanzu yan bid'a suka samo kuma wata tsara eh kana kokarin gyara zai ce ai kawai kai makiyin annabi ne sayyidinan ma gaba kake da a fada bakin ciki kake a ce masa sayyidina shikenan sai a canza zance ya koma wani abu a kai kotu a ce ka zagi annabi sallallahu alaihi wasallam rashin mutunci kala-kala da ake kulluwa da shi iri-iri bai tabbata ba a shari'a kuma babu bukatarsa ba bukatar faɗansa zahaba kasirun min ammatil mu'azzinina ila ziyadati sayyiduna da yawa daga cikin ladanai amma marasa ilimi eh ammawa da yawa daga cikin ladanai ammawa waɗanda suke yi wa kiran sallah hawan ƙawara masu yi wa kiran sallah shigege ba su karance shi ba ba su koye shi ba ba su iya shi ba suka kama kiran sallah to da yawa daga cikinsu sun suna ƙarin sayiduna wana a can wurarensu kenan mu wajen wajenmu nan ni ban taɓa jin wani ladani da ya ƙarin sayiduna ba inda tashahhudi a daidai kalmar shahada fa yaquluna sai su rika cewa ashhadu anna sayyidana muhammadar rasulullah wa hiya ziyadatun mubtada'atun wannan ƙari ne dan bid'a ma anzalallahu biha min sultan wannan ƙarin Allah bai saukar da dalili akan wannan ƙari ba shari'a ana yin ta ne da yadda ta zo ta ba a mata kwaskwarima a yi mata wani gyara da sanin annabi sallallahu alaihi wasallama amma bai saka sayyiduna a cikin kiran sallah ba wa mukhalafatul lil ma'thuri sahih kuma wannan ƙarin ya saba wa abin da aka rawaito ingantacce na yanayin yadda ake kiran sallah qala shukairi malam shukairi muhammad ibn ahmad ibn khidr ash-shukairi yana cewa a cikin littafinsa as-sunan wal mubtada'at thumma alam yace sannan ka sani anna min al-bid'i wal jahalati cewa lalle yana daga bid'o'i da kuma tsantsar jahilci ziyadatu lafzati sayyiduna wa habibi fi tashahudai al'adhani wal iqama ƙarin lafazin sayiduna ko habibi a cikin kalmomin shahada na kiran sallah da kuma iqama akwai masu masu ƙarin habibi ko habibana ashhadu anna habibana muhammadar rasulullah bid'a ne bai zo ba ba a faɗa don haka yadda ya zo shi ne ashadu anna muhammadar rasulullah cike nan haka ya zo kamar da lada ne kuma ba zai ce in ya ce rasulullah ya ce sallallahu alaihi wasallam zai ce ba ashadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba yadda ya zo ɗin nan haka ake ba ka cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya tuburbuɗa hancinsa a wuta wanda aka kira suna na bai mani salati ba don haka ko a kiran sallah ne aka faɗa dole kai salati wasu ma a wajen koyin bin ladani maimakon su yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a sai su shagala da yin salati yayin da ladani zai ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai su ce sallallahu alaihi wa sallama ba shi aka saka ba ba shi aka saka ba idan ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah in ya maimaita ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah haka ne ake haka ya zo a shari'a kar ka kawo naka ka ce saboda ƙaunar annabi sallallahu alaihi wasallama ai kana ƙaunarsa baka cin gyaransa kuma in kana ƙaunarsa kuma sai ka sallama masa ba za ka ce za ka ci gyaransa ba ya kawo shari'a ga yadda take gangari ya garau sannan kai kuma ka riƙa ganin cewa me yasa ba a sa kaza ba wasu ma har suna ganin cewa a to ai shi ba zai sa ba tunda ai shi shi ne shi ai tunda shi shi ne ba shi zai sa ba mu ne za mu sa wasu haka suka yi addini fahimta wa ya gaya maka annabi sallallahu alaihi wasallama ko akan abin da ya shafe shi ne Allah bai bar shi rufa ba ba wata rufa rufa ko akan abin da ya shafe shi ne ai isar da sako na shari'a a hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajibi ne babu sassauci a ciki ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu ya kai wannan annabi ka isar da abin da aka saukar maka daga ubangijinka idan baka isar duka ba to baka isar da komai ba ma don haka dukkan abin da za a bauta wa Allah da shi a samu lada ko ya shafi maslahar annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya shafi girmama shi ko ya shafi daraja shi ko ya shafi ɗaukaka shi ko ya shafi kambama shi Allah bai masa rangwame ya kasa faɗa don kunya ko don tawalu ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba a bashi ba a halatta masa yin tawalu'u wajen isar da shari'a ba to wasu kuma haka suka fahimta cewa ai in an ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa zuwa gidan wani sahabi suna ba to shi me zai kai shi gidan wani me zai kai shi gidan wani suna ai shi sai dai a zuwa wajensa annabin ai ba mulki yayi ba ai ba mulki yayi ba annabi ne manzo don haka ya yi rayuwarsa ne rayuwa ta karantarwa har ya ƙare rayuwarsa da zantukansa da ayyukansa karantarwa ne don haka bai faɗa ba babu ne bai aikata ba ba a yi ne amma ba wani zancen wai nuku-nuku ya hana shi aikatawa wannan cin gyara ne ba a cin gyaran annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abin da ya rage wanda za a cikata masa a shari'arsa Allah ta'ala ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina da haka addini ya cika ni'ima ta kammalu ta hanyar annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dan haka rufa rufa ce ake wa mutane idan ana zuwa musu da waɗansu maganganu makamanta wannan cewa annabi tunda shine ba zai ce wa kansa sayyiduna ba ai tunda shine ba zai ce wa kansa habibuna ba to shi yasa mu za mu girmama shi sai mu saka wannan wannan barna ce a addini ba gaskiya bane wannan magana barna ce a addini ba gaskiya bace duk abin da ka saka a cikin addini wajen ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallama kana ganin shi dan abin ya shafe shi ne shi yasa bai saka ba to ka ci gyaran sa ka sani cewa ka ci gyaran sa duk wanda kuma ya ci gyaran annabi sallallahu alaihi wasallama to ya aikata haramun idan akan wata fahimta ce mai tawili inda kuwa zai ji a ransa cewa gyaran ya ci to ya kafurta ko kuma abin da na ji wani malami kwanan nan yana faɗa cewa wai ba fa duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗa wai yake zama mafi daraja ba wallahi haka wani malami ya faɗa don rasar kunya kwanan tunna kun ji irinta wai ba duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗa yake zama mafi daraja ba shi da aka aiko shi don ya shar'anta a wurin wa za a san mafi daraja in banda a wajensa kenan annabi sallallahu alaihi wasallama zai faɗa wani kuma ya faɗa a ce na wani ya fi na annabi daraja wannan ba gaskiya bane ba a wurin annabi sallallahu alaihi wasallama ake gane mai daraja da kuma wanda ya fi daraja a wajensa ake ganewa duka da maganarsa da aikinsa suna bambanta mai daraja da wanda ya fi daraja wani aikinsa da wani aikinsa suna bambanta maka mai daraja da wanda ya fi daraja amma a ce wani ne daban ya zo da wani abu bayan kuma annabi alaihi salatu wasalam ya zo da irinsa a ce ba lalle ne na annabin ya fi daraja ba wannan magana akwai hatsari a cikinta kuma ba wani ilimi a cikinta kar ma a yaudari mutane da sharhi a ce ai ba su fahimta ba ne masu ƙananan ƙwaƙwalwa ne ba wani alheri a cikin maganar babu alheri a cikinta ko na miskala zarati sharri ne dukkanta da irin haka ne zuwa ɗauko su salatul fati a zuwa ce sun fi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam salatin da ya zaɓa wa sahabbansa ya karantar da su da siga kala bakwai sannan daga baya a zo a wani mafarkin wani salati a har haɗa ƙarerai a zo a zo a ce wai wai ya fi wanda annabi ya yi da harcansa mai albarka mai alfarma to akwai waɗansu maganganu da idan muka yarda da su to ɓarna za su mana addini ba kaɗan ba yana daga cikin abin da ya raba ɗin yanzu bakinsu ana matsan bakinsu suna fitar da hakikan abubuwan da suka raba fahimtar da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya ta sha bamban fahimtar da aka yi wa Allah ta sha bamban da haka mu mu na sunna tun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da suka ɗora mu a kai shine saurarawa alƙur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saurara wa alƙur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shine zaman lafiyar kowane musulmi su kuma da suka yi rayuwa da shi suka zama almajiransa suke biye da shi suke tafiye-tafiye da shi suke zama da shi suke sallah da shi suke ayyuka na ibada su jihadi da shi su kuma babu wanda ya fi su fahimtar alkur'ani ba wanda ya fi su fahimtar zantuka da ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka duk wanda yake son zaman lafiya to ya tafi akan abin da suka fahimta sannan su ma suka yi ɗalibai suka yi almajirai malamai suna karɓa daga malamai malamai suna karɓa daga malamai da haka ne addini ya tsira har ya kawo wannan lokacin kuma zai tafi har illa ma sha Allahu amma dukkan wanda ya fita daga cikin wannan can ɗin duk wanda ya fita ya sauka daga wannan hanyar tun daga wacce ta fito daga manzon Allah sallama ta biyo sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina malaman da suka tsotsa daga tabi'u tabi'ina duk wanda ya fita daga wannan layin to ya bar addinin Allah a bayansa taraktukum alal mahajjatil bayda laylaha ka nahariha la yazigu anha illa halik annabi sallallahu alaihi wasallam yace na bar ku akan tafarki fari tas da daddare ma kamar da rana ba wanda yake sauka daga wannan tafarki sai halakakke da haka idan muna so mu yi addini babu son zuciya a ajiye son zuciyata a ajiye son zuciyarka to mu duba littafi mai malamai suka ce idan aya ce me aka fassara ta malamai masu tafsiri a baya tun daga sahabbai irin su Abdullahi dan Abbas tun daga tabi'ai irin su Mujahid da suka tada da wanda suka biyo musu baya da manya-manyan malaman tafsiri da muka sani littattafan tafsiri matsawaita da matsakaita da matakaita na baya da can da kuma na zamunanmu nan kusa-kusa menene ma'anonin ayoyi me aka gada na ilimi da fahimtarsu a wajen magabata shine ba zai zama son zuciyata ba ba zai zama son zuciyarka ba abin da ya tabbata shi ne zama bauta Allah da shi ka bar larabcin kan barnawa na ji ka haya islam ni ma na haya islam ko ba ka ba ka yi yaƙi da jahilci ka yi diflomar larabci na yi diflomar larabci ajiye larabci ka yin ajiye nawa ajiye fassara ka yin ajiye tawa me suka fahimta ka yadda mu tafi a kai to rigimar kenan da yan bid'a ba su yadda da wannan yaren ba saboda in za a taba kan wannan yaren za su takura za su takura to ce sa ce ai tarkici da suka ga ba za su kai labari ba aka zo yanzu bukari ma ana cewa waye bukari waye bukari wace ce uwarsa waye muslim an fara koya samari da yara shegantaka kenan to zaman lafiyar kenan kuma har gobe akan haka muke addinin nan ba nawa bane ba naka bane ba na gidanmu bane ba na gidanku bane addinin na Allah ne da haka malamai su fassara mana menene ake nufi addinin nan kowane hadisi ma haka ne duk wani hadisi da ka sani a duniyan nan wanda za a ɗauko shi yanzu a kaɗe masa ƙura a Kano a cewa za a yi surutu a kansa a tada hayaniya a tada wane ne wane ne an karanta shi a baya da Hausan ma an karanta shi ba duniya tana zaune kalau da Hausan ma an karanta shi ni wani hadisi ne ba a karanta ba ne babu ba hadisin da ba karanta ba da malamin bid'a da malamin sunna da suka shuɗe ba hadisin da ba su karanta ba Kano dai ba hadisin da ba ta ji ba an karanta ba malami ɗaya ba ba malami biyu ba kuma sai yanzu ne wani zai je karyo larabci ya ce su ba su yadda ba kawai saboda tsabar neman rikici da neman rigima ba daidai ba ne ba kuskure ne kuma lokacin muna takura kwakwalanmu muna takura kwakwalanmu saboda alƙur'anin nan da bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibn maja da muwatta da masani da sauran tattafa ba a yi su fadan hausawa ba kadai ba fadan hausawa kadai aka yi su ba ba kuma dan Najeriya kada aka yi su yanzu idan mun zo muna rigima a nan Kano akan wani hadisi ana ta ba ana rikici don Allah yanzu wannan rigimar tamu mutanen Saudi Arabia sun zo muna mutanen Morocco mutanen Yemen mutan Sudan mutanen Indonesia mutanen Malaysia mutanen Spain mutanen Egypt sun san muna yi ba su san muna yi ba india pakistan afghanistan tajikistan sun san muna yi duniya ce fa sun riga sun wuce sun yi gaba mu kuma muna ta rikici akan cewa ga wani abu nan ba mai da shi ba sannan idan wata kalma ce aka fassara ta wannan fassarar an faɗa da hausa ta tayar da hankali to ai ta iya yiwuwa fassara ce da ta dai da hausa haka amma sauran wanda ba hausawa ba haka suka ji ta ba ya za mu zo muna rigima da hausa akan addini addinin da aka kafa shi da larabci mu zo mu ko muna rigima akan fassara da hausa don hausawa aka yi shi ɗan duniya aka yi shi bima fihim hausawa hausawa ɗomal ne a yarukan duniya balle mu zo kawai don an fasar wani abu da hausa wani ya tada jijiyar wuya ce tamshi shi kaza kaza kaza ba sai a fassara ma da indiyanci gan za ka yi rigima ko da cananci ba shi kenan ba to muna takura kwakwalanmu muna takura fahimtarmu muna mai da kanmu lokal mutane muna ƙara nuna duniya mu ƙauyawa ne muna ƙara nuna duniya mu ƙauyawa ne abubuwa da yawa haka da suke faruwa a ƙasar nan wannan ƙauyancin ne shi yake damu wannan ƙauyancin shi yake damu yanzu ko rigingimu akan wani sallama ɗaya ɗora hannu akan kirji wane ne kaza wane baya bin wannan sallah akan wannan abu kaza wane baya bin wannan sallah idan ka samu kanka a wata duniyar sai ka gaba ɗaya ƙauyanci ne wannan abu in ka samu kanka a duniyar ilimi sai ka ga gaba ɗaya ma ƙauyanci ne da muka haɗu a jami'ar musulunci ta madina akwai ɗan malikiya akwai ɗan shafi'iya akwai ɗan hanafiya akwai ɗan hambaliya ‘yan gata, ‘yan ƙasa ma kenan. Ko alwala ake yi, wani in kaga alwalar shi sai kayi mamaki yadda ke alwala, ko mazhaba ce, haka a ƙasarsa haka ake kai ba ƙauye. A ƙasarsa haka ake littattafan kawai idan ka karanta yanzu za ka ɗauko littafin cikahu na malikiya ƙarami kamar risala ka ɗauki littafin fikihu na shafi'iya ƙarami kamar umdatu salik ka ɗauki littafin fikihu na hanafiya ƙarami ko na hambaliya ƙarami ka buga karanta sai ka ga farillan alwala ba irin na malikiya ba ta can ba irin na can ba farillan sallah ba iri ɗaya ba akwai bambance-bambance tafiyar yadda ake sallah akwai bambance-bambance alwala akwai bambance-bambance wanka haka kaza haka kaza haka kaza akwai bambance-bambance abubuwan da suke karya alwala akwai bambance-bambance nan muka zo a jami'ar musulunci ta madina a wajen shan ruwa a buɗe da azumi ana kawo mana abinci makaranta sabil ba koko da kosai ba a kar makallawa abinci mala nama raɓa-raɓa to idan aka kawo malamai haka sukan yi tsokala idan ranar abincin na naman raƙumi ne domin su suna yin naman raƙumi sosai to idan aka ragwargwabo naman raƙumi aka saka shi a take away mala da urz ma'ana shinkafa sai malamai su rika cewa to yau fa abincinmu naman raƙumi ne ya kuke gani za mu sake alwala ne in za mu yi sallar isha ko kuma haka za mu saboda ‘yan wata mazhabar sai duk wanda ya ci naman raƙumi sai ya sake alwala ta karye irinmu ‘yan malikiya malikiya ta sa kafa ta shure wannan batun babu shi ka ci naman ka kai sallarka da ire-iren waɗannan masahil ne za ka gane cewa ashe a cikin ƙauyanci muke an takure mu kawai an matse mu an hana mu gane komai a ce sai kaza za mu amma sai ka zo ku haɗu ɗaki ɗaya ko hudu can ga wancan ga side ɗinsa wancan ga side ɗinsa wancan ga side ɗinsa wancan kowane ko an yi masa dominating side ɗinsa da komai ɗinsa a ciki amma wannan ɗan hanafiya ne wancan ɗan shafi'iya ne wancan ɗan malikiya ne wannan ɗan hambaliya ne kuna ɗaki ɗaya wancan fari wannan baki wannan wankan tarwaɗa wannan kuma Allahu a'lamu to idan idanka ya buɗe shi kansa addinance wallahi za ka gane cewa ashe duhun kai ne yake kawo wata rigima da wani rikicin wani ya taɓa zuwa aikin hajji cikin malumanmu na gargajiya lokacin ina can da gangan ɗaibe shi na je na kai shi maktaba maktaba wato library na masallacin haramin madina haramin madina akwai maktaba library na karatu ga duk wanda yake son karatu ko ɗalibi ne ko ɗan umara ne ko alhaji ne ko daga cikin gari ne mutum yake zo ya karatu ya je shiga kawai ya karatu to amma fa library da ma'anar library ba library na jakana yi ka ba ai da ya shiga kamar zai ji haji kamar haji ya ta ɗebe shi ya ga littafin iya kallonsa wanda bai sani ba kuwa malala gashin tinkiya malala gashin tinkiya littafin da bai sani ba ke kaga daga nan can ya ganin ka duk tafsirai ne ya ce uwa daga nan kuma can wannan duk hadisi ne nan tarihi ne tarihin musulunci tarihin komai ma nan kuma fikihu ne akwai fikihun kaza akwai fikihun kaza akwai fikihun kaza bayan na mazhabobi ma akwai alfikihul am fikihun da ba shi da alaka da wata mazhaba to da kaga mutum yana waye waye waye ya kama baki yana kallo to daga nan za ka ƙara fahimtar cewa duniyar ilimi ta yi nisa ta bashi yana can gidan kuma yana ta rigima a can gida kuma yana ta rikici yana rigima su an an musu tawaye su an balle su an ƙibinsu alhalin duniyar ilimi ta yi gaba jama'a an gane almuhim na tsaya ina ta bata muku lokaci mai kwan mai karatu a su mu rika fahimtar abubuwan yadda suke a yi addini yadda yake ba da ƙwaƙwalwa ake addini ba da abin da aka saukar ake bautawa Allah ba wai da hankalinka abin da ka fahimta da kake addini ba in aka bar mu nan kowa gaba kowa kowa in aka bar mu nan gaba ɗaya kowa gaban kansa zai yi domin kowa da yadda tunaninsa yake da yadda bukatarsa take da yadda tsarinsa yake ina yawan ba ku misali idan muna tafiya akan hanya da mai mota da mai mashin da mai keke idan muka iso lantarki da yake tsayar da mutane ya yi mana ja ya tsayar da mu kowa tsayawa yake amma cikin wadda aka tsaya din nan akwai mai mota akwai mai mashin akwai mai keke akwai wanda gabar zai yi akwai wanda kudu zai yi akwai wanda arewa zai yi akwai wanda yuton zai yi sannan cikin wadda suka yi gabar ko arewa ko kaza din kowa da yanda zai je da zarar wannan danjar ta rike mu sai mu kasance gaba ɗaya a waje ɗaya kuma kowa da bukatarsa da saurinsa da duk abin da yake ransa haka zai tsaya ya jira idan aka sake mu sai ka kowa ya kama gabansa to kamar haka ne idan mun haɗu akan fahimta guda ɗaya zai yi mu zama abu ɗaya amma idan aka sake mu kowa ya yi abin da ya fahimta to haka za mu dinga watsewa irin waɗanda aka musu koriyar danja koriyar kutila suke watsewa kuskure na hudu iskatul ha'imin salati wal ha'imin falahi daga cikin kurakuran akwai sarayar da ha'un ha babba min salah daga hayya ala salah wal ha' da kuma sarayar da ha ƙarami min alfalah daga hayya alalfalah wannan kuskuren shi ma ana tafka shi cikin kiran sallah hayya alalfalah ita assalah wannan takuri ɗin in za ka tsaya to za ka mayar da shi hakuri ne hayya alalfalah ƙarshen akwai haƙarami sai ka ɗaure ta ita ma sai ta fito a ɗaure shi ne ka faɗa daidai wa huwa ma nasma'uhu min ba'dil mu'azzinin yana daga abin da muke ji daga wasu cikin ladanai fa yaquluna suna cewa hayya 'alas sala akwai ma da naji shi na حي على الصلاة حي على الصلاة kaga ba haka bane ba ba la bane ba la bane la hayya ala salah hayya ala salah amma wasu suna sala biduni ha ba tare da faɗan ha babba ba wa hayya alal fala duna ha ba tare da faɗan ha ƙarami ba wannan kuskure ne قال ابن الزروق ابن الزروق المالكي wanda ya sharhi littafin risala Allah ya masa rahama yace wa minha isqatul ha'in anis salah daga cikin kurakuran da ake tafkawa akwai isqatul ha'i minas salah jefar da ha babba a fadin as-salah wa kaza isqatu ha'il falahi hakan nan jefar da ha'un ha karami ta falah وما يدعوهم لهذا إلا الجهل مالن زروق yace ba kuma abin da yake dibar su da yin hakan sai jahilci ya shiga kiran sallah da jahilci shi yasa yake irin wannan abu kuskure na biyar tarkul istidarati fil hayalataini barin daina juyawa juya fiska fil hayalataini lokacin da aka zo hayalatani ne hayalatani hayala shine hayala ita ce hayala tunda muna da guda biyu ne hayala salah da hayala falah sai ka ce musu hayalatani an gane ko to barin juya fiska yayin hayala kuskure ne kuskure ne kada almu'adhdhinuna an yutbiqu ay yujmi'u ladanai har sun kusa ma su hada kai har sun kusa ma su yi ijma'i su yi tarayya su duka ala tarki hadhihi sunna bisa barin wannan sunnar sunna ce tabbatata amma masu kiran sallah ya kadu ya kuni ijma'an lahu ta iya cewa sun yi tarayya akan denawa wannan kan yana faruwa a wajenmu ba da yawa ladanai suna kiran sallah ba sa mai ba sa juyawa in ma jahalan biha ko dai sun jahilci hakan nan ba su san ana yi ba wa in ma ta'wilan ko kuma saboda tawili tawili ma'ana wata fahimta suka yi wa abu bi anna al-qasda min al-iltifat min al-iltifati yaminan wa yasaran litabligh me yiwa suna da fahimtar cewa manufar da ta sa ake waigawan yaminan wa yasaran dama da hagu litablighi don isarwa ne idan a waje kake kana kiran sallah in kace hayya las salah na dama za su jiyo hayya lassala na hagu za su jiyo don haka akwai wanda suna tsammanin dalilin da yasa ake juyawan littabligi don isarwa ne wala da'iya li zalika don haka yanzu ba bukata haka nazaran li wujudi mukabbarus saut saboda samuwar lasifika shine mukabbarus saut saboda samuwar lasifika wa hadha khata'un wala dalila alai malai wannan kuma kuskure ne ba wani dalili don akwai lasifika ba za ka juya ba wa rubbama takunu hunaka illatun ukhra malai yace akwai yuwar ai a samu wani dalili na daban ba sai wai jiyarwa ba wani dalili na daban au amran khafiyan ko wani al'amari boyayye alzama zalika wanda ya lazumta ai hakan din hikimar tana wajen shari'a kai baka sani ba kai tsammanin ka dan ka kwallawa na anguwar abin na ka tsalle ne su jiyo kai tsammanin ka kenan shari'a kuma ta yiwu ta ce ka juya din don wata hikima ta daban ba wannan ba wa sabatatil istijaratu an abi juhaifa juya fiska ya tabbata daga Abu Juhaifa radiyallahu anhu kala yace ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallama na je wajen annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi bi makkata a garin makka wa huwa fi qubbatin hamra'a min adamin ay jildin yana sanye da wata wato taguwa alkabba ja wacce take ta fata fa kharaja bilal radiyallahu anhu sai bilal radiyallahu anhu ya fita fa azana sai ya kira sallah fa kuntu atatabba'u fahu famahu hahuna wa hahuna sai na kasance ina bibiyar bakin Bilal hahuna wa hahuna musamman sa'ilin da yake haka ya haka yaminan wa yasara yana dama yana hagu wa fi riwaya wata riwaya kuma kala cewa yayi ra'aitu bilalan naga bilalu kharaja ila al-abtah ya fita zuwa wani wuri da ake cewa abtah fa adhana sai ya kira sallah falamma balagha hayya ala salah yayin da ya kai wajen da ake cewa hayya ala salah hayya ala falah lawwa unuqahu yaminan wa shimalan sai ya juya wuyansa shine lawwa sai ya juya wuyansa yaminan wa shimalan dama da hagu walam yastadir amma bai juya jikinsa ba shine walam yastadir amma shi bai juya ba da hawailu sadri wal wajhi shine juya fiska hadda kirji kirji tare da fiska wannan shi ake nufi da istidara qala ibn hajar al-asqalani yace wa hadha fihi taqyidu lil-iltifat fil adhani wannan yana nuna maka kenan akwai ƙayyadewa ga waiwaye a cikin kiran sallah wa anna mahallahu inda al-hayalataini kuma shine kasancewa gurbin da ake yin juya wuya a gurbin hayya ala salah da hayya ala falahi ne wa fihi dalilun ala anna liltifata yakunu bir ra's duna sadr sannan cikin sa akwai dalili da yake nuna cewa wannan waige ana yi ne da ainihin wato da kai dunar sadr banda kirji wa amma tahwilu sadri fala asla lahu fi sunnah amma kaga juya kirji ba shi da asali a sunna wa ila zalika zahaba ibn khuzaima fi sahihihi wa bawwaba lahu baba kuma zuwa ga haka ibn khuzaima ya tafi a cikin littafin sahih ibn khuzaima har ma ya kulla babi juya kirji ba shi da asali a sunna domin wasu ladana haka suke hayya ala sala hayya ala sala aba da tijo ba haka ake yi ba ba haka ake yi kai ake juyawa hayya ala sala hayya ala sala ba haka za ka yi an gane ko yawwa ina muka tsaya ko mun gama ta قال الإمام أحمد إمام أحمد دان حنبلي ce. إذا أذن أدار وجهه نعم قال ابن حجر ابن حجر يتي ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة عنا استدارة الرأس ومن نفاها عنا استدارة الجسد كله ابن حجر يتي زيه كحدث كان وندي هنا da wanda ya sunnanta wasu malamai sun sunnanta istidara wasu malamai kuma sun karhanta sun hana istidara a kiran sallah sai ibn hajar ya ce za ka iya haɗa mai hanawa da mai sunnantawa ka ce bi anna man asbata istidarata cewa wanda ya tabbatar da istidara yake za a yi anas idaratar ra'asi to abin da yake nufi shine waiga kai wai ga kai wa mannafaha wanda kuma kaji ya hana istidara ya kore anas tidaratul jasadi kullihi yana nufin juya gangar jiki gaba ɗayansa kike nan kaga malamai wasu sabani ba kenan wanda ya hana to yana nufin juya jiki gaba ɗaya wanda ya sunnanta ya tabbatar da sunni sunniyar istidara yana nufin juya kai kuma shine ya tabbata قال الإمام أحمد بن حنبل abu abdullah ibn ahmad yace
a imamu ahmad ya ce idza azzana adara wajhahu wala yudiru badanahu idan mai kiran sallah ya kiran sallah to ya juya fiskarsa kar ya juya gangan jikinsa da haka ya tabbata a sunna wai ga fiska ga mai kiran sallah wajen hayya ala salah da hayya ala falah sai dai ya rage shin zai yi hayya ala salah ne a wuri daya hayya ala falah a wuri daya ko kuma zai yi hayya ala salah a wuri daya yayi dayar a hagu ya kuma yayi falah a dama yayi dayar a hagu wanda shine ra'ayin mafi yawan malamai kuma shi yafi inganci حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أنقانكم الله أعلم وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا مولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصفك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه wannan bawan Allah yana cewa malan tambaya ta ita ce a fassara mana wannan addu'ar da kuma ma'anarta, Allahumma, Allahumma ja'alna laka shakirin, wa ja'alna laka zakirin, wa ja'alna laka mukhbitina munibin, awahina munibin. Tona addu'a ce daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, tana nufin Allahumma ja'alna laka shakirin ya Ubangiji ka sanya mu a gare ka masu godiya waja'alna laka zakirin ka sanya mu a gare ka masu ambatonka waja'alna laka mukhbitina ka sanya mu a gare ka masu kankan da kai awwahina munibin masu komawa zuwa gare ka masu neman kusaci wannan kuma ya ce sun kasance suna alwala a tsaye wasu suna cewa ba kyau kuma mun yi karatu a wannan littafin ba mu karanta ba ko kawai bai kawo ba ne kana da gaskiya wadda suka baka wannan fatawa irin 'yan takahaye ne wa addini masu yi wa addini karan tsallake masu yinsa da ƙwaƙwalwarsu ba da shari'a ba in ba haka ba meye ina wato wasu suna da karambani ne ma faɗan abin da baka sani ba kawai ka ce alwala a tsaye ba kyau in an tambaye ka ina ka gani kuma ka tsaya kai ta dibi ba haka ake addini ba ba kuma ka hakikance wani ka ce masa wai ba kyau don me za ka ce ba kyau ɗin dama yaran ba washe ne ba kyau me ba kyau alwala a tsaye ba kyau na dalilinka kusan haka aka hakikan cewa fitsari a tsaye ba kyau me dalilinka kan fitsari a tsaye ba kyau ai arna ne suke yi arna ba sa cin abinci ba sa shan ruwa ha arna suna yi shi kenan abin da suke ya zama ya zama ya zama ba kyau to mu rika sanin addini gaskiya alwala a tsaye ya halatta fitsari a tsaye ma ya halatta amma an fi son sa a tsugune ya halatta amma an fi so a tsugune yana daga cikin ladabi yin sa a tsugune amma yi a tsaye ba laifi bane a shari'a ko haka kawai ka shiga ban ɗakin ka tsilla shi a tsaye ba kai kowa laifi ba ba a rubuta maka ya haramci ba addini abin da malaman malikiya ma suka ce a littattafanmu na malikiya ba a nesa ba a littattafanmu na malikiya na gida ka je ka samu malaman zaure da kakku wanda suka san muktasar suka san sharhohin muktasar ka tambaye su hukuncin fitsari a tsaye za su gaya maka gaskiyar magana ‘yan dagaji ne suke hayaniya a kai idan ma guri ne ƙazanta ne ƙasa ƙazanta ne da najasa da taɓi ta yadda in ka tsuguna kayanka zai ɓaci kuma wurin yana da laushi ce suka yi ma dole ka tsaya a tsaye ka tsaya a tsaye dole ne ma ka tsirta shi a tsaye kar ka tsuguna ka ɓata kayanka idan wuri kuma mai tauri ne ta yadda idan ka yi a tsaye zai fatse ka suka ce nan kuma dole ka tsuguna don kar ka tsalla shi a tsaye ya ɓata maka idan kuma wuri mai najasa ne kuma mai tauri ne ta yadda in ka tsuguna kayanka zai ɓaci in kai a tsaye za ka fatsu to kawar wajen idan kuma wuri mai laushi ne zai yi a tsaye mai tsarki ne zai yi a tsuguna zaɓa abin da ya fi ma sauƙi wallahi wani wajen mintin mu arba'in wata rana malam muna karatu ka ce wa fitsari a tsaye ya halatta na ce ya haka ne ba kuskure ba ne malam a tsayen na ce kwarai a tsayen arna ne ba suke in ce tambaye ka ka taɓa karanta wani abu akan fitsari a tsaye a wannan ba wani magana muke wa mala maganar da nake ma shine arna aka sani suke yi ka yi karatu a kai mai malamai suka ce a kai jama'a an gani ko kuma wasu gani suna cewa wai alwala a banɗaki ba kyau a kawai za a baka fatawa sai maka ya alwala a banɗaki ba ina ake wankan janaba ha kaji wata magana wai alwala a banɗaki to ina ake wankan janaba shi ma aure mai tsarki ake yi a abuna a tsakar gida ake wankan janaba ba a banɗakin ake yi ba ka je kai wankan janaba a banɗaki kuma ka zo kana cewa alwala a banɗaki ba kyau na kwakwalwarka take wanka bai fi alwala girma ba ne? Tsarkin wanka ya fi tsarkin alwala girma. Domin in kana da janaba ba za ka iya alwala ka yi sallah ba. Amma idan kai wanka za ka iya sallah ba ka alwala ba. Na ɓallo wani abu kuma duku? Eh? Ba hali kana da janaba. kai alwala kai sallah ba zai yiwu ba amma ka je kai wankan janaba ko ba kai alwala ba za ka je kai sallah saboda wankan ya girma alwala shi ma wankan tsarki ne kamar yadda alwala tsarki ce to sama yake da ita ya girme ta ya shanye ta na haka tana cikinsa kuma ko ba kai alwalan nan ta fara wanka ba ko ba ka yi ta ba inda kai wankan janaba ka yi tsarki malam alwala ta shiga cikin wanka to kaga ka zo kana cewa alwala hukuncin alwala a bandaki ai an wuce ka tuntuni an wuce ka Allah ya saka wani malami da alheri wata mata ta masa tambaya ta ce akar makallahu me hukuncin mace mai shiga bandaki babu dan kwali ta ce ha da ya take wanka wai irin tana hidimarta a tsakar gida din nan wani dalili zai kai ta banɗaki ko ta ɗauko hoɗin yara ko ta je ta juye wani abu ko ta yawa sai ta koma ɗaki wa ta ɗauko ɗan kwali ta ɗaure kanta ba a shiga banɗaki ba ɗan kwali sai ce to da ya take wanka ƙarewa ba iya kwali ake cirewa ba wani abin sai ka ga kawai shi kansa hankalin a nutsu ne ma ba a nutsu ba sai a yi ta tafiya a cikin abu wanda ya saba wa hankali ma common sense in zai nutsu zai ga ya saba masa amma ba za a gane ba kawai muna ta tafiya a ɗirge ko mai sai an jira malam Allah ya sa mu cika da imani اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وباقنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نصفك اللهم ونتوب إليك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله